بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين alhamdulillah muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin shifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wanda muna cikin bayani akan riwayoyin da suke magana akan Isra'i da Mi'raj to shine irin hidabar da ta gudana tsakanin Allah tabaraka wa ta'ala da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shine ce wa a duka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙa bukatarsa ga Allah tabaraka wa ta'ala ya ce Allah ka ba annabi wa kaza Allah ka ba annabi ka ba annabi wa kaza ka ba annabi wa kaza duk sai dai gama jirawa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce abinda na ba ka biya da nasu sai bari a zana ma shine Allah ke ta zana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وأعطيتك سبعا من المثاني ناباك سبعا بقواني من المثاني لأبو بينتاوى آيوي بقوي أبا بينتاوى سبعا من المثاني سبعا من المثاني أكتب فاتحة من آية بقوي آية بقوي غريتا إتتي يا ذو أحاديثي النبي صلى الله تعالى وسلم يتي كان كفتا مصلاتنا زرزينا سنة لكي وتر آية wata sura a cikin alkur'ani take ma anzalallahu mithlaha fit tawrati wala fil injili wala fil qur'ani mithla Allah bai saukar da irin ta cikin at-taura ko injila ko zabura ko wani littafi dai daga cikin littafansa Allah bai saukar da irin ta ana nan sai ga kamar annabi ya manci annabi sallallahu alaihi wasallam ba manci ba sai ya ce ya rasulullahi surar da aka yi ma alƙawari kayan mutu ta masallacin nan ya ga ana shirye-shirye da ta ya ce surar da aka ma'a da sai masallacin da mai kake buɗe sallah sai ce ina buɗe sallah da alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim hayya za ka sai sai ce ya ce wannan ita ce surar da Allah bai suka da irin ta ba ita wahiya sabtul masani Allah ya ce wahiya sabtul masani ba Allah تبارك وتعالى في القرآن في في في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها.
ولم أؤدها نبيا قبلك.
بمباوي النبي إتبا قبلك جبانك.
وأعطيتك خواتم سورة البقرة.
وأعطيتك خواتم سورة البقرة. ناباك شكر سورة البقرة.
من كنز تحت عرشي.
wannan ayoyin daga wata taska suke ƙarƙashin al'arshi na to da haka abdullahi da umar ya ce in yayi wafani a karanta mishi wato fawatiha suratul baqarah wa khawatimaha yayi umarni saboda haka wata rana imam ahmad ibn hanbal sun tafi rufe wani mutum a makabarta sai ga wani yana karatun qur'ani a makabarta sai imam ahmad ya ce wancan mutum a hana shi yana yin bid'a bid'a ce ya dina to kaga matsayin shi dole ba da wani abu sai ba annabi sai ya makaratu sai kama hanya ba ta to sai da suka gama binne wanda suka taho binnewa da suka gama binne wanda suka zo binnewa sai muhammadu bin qudama al-jawhari sai ya ce ma imam ahmad sai ce kaga an hankali ya komo yin da yace ma ta qulu fi mubashshir ibn isma'il al-hamdi yace mi za ta ce mubashshir ibn isma'il al-hamdi matsayi ne ya kasance shi a wajen su su ma da hadisi sai imam ahmad yace fiqatu sika kada imam ahmad ya bada amsa sai ce to har akhadta minhu shay'an ka aishi wani abu na hadisi wajen shi sai ce na'am na karɓi wani abu na hadisi wajen shi sai ce to shi wannan ɗin ya ba da labari shi ma ya karɓa daga wanda ya karɓa daga shi mahaifin shi har kan wasan ɗan abdullahi zuwa yace abinda Abdullahi bin Umar yayi wasici in yayi wafati a karanta mai fawatiha suratul baqara wa fawatiha don haka shi ya yi daga gare shi shi ma daga Abdullahi bin Umar tabi'i yace daga Abdullahi bin Umar aka samu wannan da ya karanta ma Imam Ahmad wannan sai Imam Ahmad girgi da yace a shi karatu Qur'ani a makabarta ba bid'a ba yace maza maza ta cin mutum ya ce ci gaba da aiki shi wallahi ba bid'a ba Allah ba bid'a ba eh saboda sirrin da ke cikin ita khawatin suratul baqara karshen suratul baqara take nan to gashi Allah ya umarna cewa a karanta mai da shi muhammadu ibn qudama al-jawhari ya hujjace wata imam ahmad akan karatu a makabarta don haka imam qurtubi ya kawo shi a cikin at-tazkira fi ahwal al-mauta wa umur al-akhirah kuma muwaffaquddin ibn qudama a cikin muhimmi shi ma ya kawo wannan malamai dai da yawa sun kawo wannan kissa ta karatu al-qur'ani habda mukayi masu ruh ya kawo wannan da kuma irin wato waɗanda suke ganin ba a karatun ƙwa'ani ko a makarata ko ga mamaci bai zo ba ya ce ko alama wannan abu ne wanda yake ya ce to ya za mu kwatanta shi da yin hajji ga mamaci ya za mu kwatanta shi da yin azumi ga mamaci ya za mu kwatanta yin sadaka ga mamaci ya za mu kwatanta duk wani ibada ga mamaci in ce ku da an tambaye ka wannan za ka ce halal ne lawan za ta same shi sai ibn qayyim ya ce to ne bambancin wannan da wannan yace wanda zai ce karatun qur'ani bai tabbata ba da mamaci ko a makabarta yana son ya raba ɗaya biyu ne kan eh saboda haka ya tabbata khawarimu suratul baqara min taht min qalbin tahta arshi wace daga taska ne karkashin al'arshi na لم أودها نبيا قبلك lam ujiha ban ba wani annabi ba kablaka gabaninka وجعلتك فاتحا وخاتما وجعلتك ناصر يا كفاتها haka ne ko man qara'aha fa fatahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anzalallahu alayya ayatayn min kunuzil janna bihima suratu كتبها الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألف آمين من قرأهما بعد العشاء مرتين كفتاه من شر الشيطان لا يكون له عليه سلطان وجعلتك ناصرا يا كفاتحا كي مبودين دكان الخير وخاتما كما كي كمكن دكان واتن زوري لأنبتا
وفي الرواية الأخرى أشكم وترواية دبا ود إمام مسلم يرويتا قال قال من الله صلى الله عليه وسلم يجي وأؤتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا fawdiyar sai ya ce shi a rasulun malikin sai ya ce an ba maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam abubuwa guda uku أؤتي الصلوات الخمسة an ba shi watan salloli guda biyar fawdiyar salatil hamsa Mm, salloli guda biyar وأؤتي خواتيم سورة البقرة an ba shi ayoyin da suka cika suratul baqarati وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقهمات watan kuma an gafarta Allah ya gafarta wanda duk bai yi shirka ba da Allah watan bai tara ba Allah komai ba daga cikin al'umma za Allah to komai girman laifin shi ubangiji na gafarta mishi Mm. inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha
المقهمات waɗanda suke masu kutsawa ga miyagun ayyuka Mhm.
وقال ما كذب الفؤاد ما رأى وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه شيني راوي حديث با با انس بن مالك ne yace ma kadhul fuadu haka na ma Allah tabaraka wa ta'ala yace zuciyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam bata faɗi sabanin abin da ta gani ba Hmm.
الآيتين ka karanci waɗannan ayoyi guda biyu ma kadhul fuadu mara afatumaruna ku alama yara ta yaya kuke jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam abisa abin da yake gani Hmm.
رأى جبريل في سورته ibnu mas'udin yace ma'anarsa ya ga jibrilu ne fi surati a cikin surar da Allah ya halicce shi da ita ba irin sura ta mutum ta kare kan fito ba yakan bayyana cikin surar dan adam ya zo ya kama da dihiyatul kalbi ko wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin wannan ba
له ست مئة جناح yana da fiffike 600
وفي حديث شريك a cikin hadisin shariku shi kuma أنه رأى ziyadar da ke ciki annahu cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam رأى موسى بالسابعة ya ga annabi Musa a sama ta bakwai ne kaga ya saba ma wancan riwayoyi cewa a sama ta shida ne Hmm.
قال بتبليل كلام duk da الله yake wasu suna ganin isra'il ma ba ɗaya aka yi isra'il ba ɗaya ba ne ya haddadu ba su ɗaya aka isra'il da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam
قال بتبليل ala manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace بت- بتبديل كلام الله watan Allah ya fifita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yin zance na Allah tabaraka wa ta'ala Hmm.
قال ثم أولي به فوق ذلك sannan aka hawa hawa da shi watan fauka zalika birbishin wannan sama ta bakwai بما لا يعلمه إلا الله fagen da ba wanda ya iya sanin fagen sai Allah tabaraka wa ta'ala ita daukakar ba wanda ya santa amma ta kaicen da kaitawa faidin daga faukan ka'ina su sama'u sai da maza Allah sassu da ya zamo sama akan dukkan ka'ina sama ba ta cikin ka'ina ba to maza Allah sai da ya zama mata sama ita ma ita ma sama
فقال موسى annabi musa sai ya ce لم أظن أن يرفع علي أحد ban taɓa tunanin za a ɗaukaka wani ɗaya ba alayya sama da ni na akbar za mu sai da annabi sai da annabi musa fashe da kuka sai da ya fashe da kuka to وأدروي أن أنس an yi riwaya daga anas ibn malik ne da Allah tabbata gare shi أنه صلى الله عليه وسلم annahu haqiqa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama kaga ita riwaya Anas ita kuma karin da take da shi wanda ba mu yi shi ba can baya salla bil anbiya in baitul maqdis yayi sallah da annaba a baitul maqdis ko muqaddasi ko miqdasi wannan riwaya Bazzar ya rawace ta Imam al-Baihaqi a Dala'il Nubuwa ya rawace ta ta sallar da manzo Allah ya yi ma annabawa
وعن أنس رضي الله قال عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا ركعين
بين أنا قائد an ruwaito daga Anas ibn Malik yadda Allah ta fata gare shi tace riwaya da Bazzar ya rawaita Imam al-Bayhaqi ya rawaita Anas ibn Malik yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce بين أنا قائد لا- baina qa'idun zata yawmin ina nan zanne wata rana إذ دخل جبريل عليه السلام sai ga fadan sai ga malaika Jibril ya shigo فوقظ بين نسفي hawa kada sai ya dan ingiza sai dan girgiza dan buga haka kamar wanda kake ganin ko yayi bacci sai ka dan buga shi dan dan girgiza shi ya tashi to shine waka فقمت إلى fa شجرة qumtu sai na tashi ila shajaratin fiha mithla wakarai da sai na tashi ila shajaratin zuwa ga wata it- it- ice مثل وك- وكري الدار fiha mithlu wakarai da a cikin ta kamar akwai dan wato shekatsun dubi
فقعد في واحدة faka ada sai ya zanna fi wahidatin ya kasa irin dan helicopter din nan to haka abin ya- ya surar sai ya zanna cikin daya وقعت في أخرى ni kuma na zanna cikin daya ya kasa dai helicopter wannan ya zanna nan wannan ya zanna nan Mhm.
فنمت fahimar sai ta rika kumbura tana buɗewa kamar mafusa حتى سدت رخاء بالعين har sai da ta toshe hafi aini sassa biyu gabar da yamma sai ta toshe ko ina da inda biyu ba sai ga shine nake gani haka sai ta ƙara buɗewa tana buɗewa ta san mabusa ana buɗe tana tana tana karuwa
ولو شئت لمسست السماء walau shi itu da na so yadda sama abin nan ya ɗaukaka lafazin su sama da na taɓa sama da da hannuna Mm.
وأنا أقلب طرفي ina jujjuya ƙarfi alhali ina jujjuya ƙarfi idona ونظرت جبريل sai na ga mala'ika jibrilu كأنه حلص لابق
watan ka annahu kaman cewa shi watan hilsun shimfiɗa ce lahi'un wadda ta yi ɗan fare da ƙasa ta manne da ƙasa ta manne da ƙasa eh shi ne la'iqun ai bi ma'ana lasiqun bil ardi ya manne da ƙasa ya ɗan fare da ƙasa
فعرفت فضل علمه بالله علي فعرفت سينسا فضل علمه بالله علي فضلا إلمن صد الله علي أكينا وفتح لي باب السماء وفتح أكبود قوفا أنت سمع لي غريني ورأيت النور الأعظم سينك النور الأعظم حسكي وانديك الأعظم من جرما
ولد دوني الحجاب sannan sai aka yaye watan hijabu shamaki duni kuma bayana وفرجه الدر Hmm?
وفرجه الدر أقوى.
ويض- to mu mu sai sai sai huje hujen shi shi hijabin ad-durr wal yaqut durri ne da yaquti ثم أوحى الله إلي ما sannan wani tabaraka wa ta'ala ya wahayin abin da ya so wahayi gare ni وذكر البزار عن علي بن أبي طالب abubakar al-bazzar ya ruwaita daga mana hadisin sayyidina ali bin abi talib karramallahu wajhahu wa radiya anhu لما أراد الله تعالى أن يعلم رسوله lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayin Allah tabaraka wa ta'ala ya nabi sanar da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kiran sallah جاءه جبريل بدابة sai mala'ika Jibril ya zo masa da dabbacin da wata dabba يقال لها البراق ana ce da ita buraka فذهب يركبها sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi yana hawanta mana ya hadu cikin zai hauta فاستصعبت sai ta wuyatu ma'ana ta ki tana irin toma din nan kamar da tutsu wanda jaki ke yi in bai so a haushi to haka ta rika yi فقال لها جبريل sai mala'ika Jibril ya ce uskuni ki natsu ya ke buraka فوالله ما ركبك عبد أكرم على الله من محمد
wallahi da Allah na rantse in ji mala'ika Jibrilu babu wani bawa da ya hauki wanda ya kai girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فركبها to ka san can zai ce farfad da arakan sai gumi ke ce ma burakan nan saboda wannan magana sai aka ga gumi na ta karewa burakan subhanallah farki ba sai manzo Allah ya hau حتى أتى بها إلا الحجابي watan hatta ata biha ila alhijab alladhi yada arrahman ta'ala har yazo ga hijabin da ke tare ma'ana wanda yake dabda Allah tabaraka wa ta'ala yace kuma wannan dabba ta ba ta ba ta nisa bace eh ba ta maganin masaba bace ma'ana masaba yanzu ana cikin magana ana cikin magana ana cikin magana watan ana kuruwa kana ganewa kana ganewa an kawo dab watakila wata kalma ce da an faɗe ta da ka gane to sai a ce kana kusa da sai ka ga wannan kusa da ɗin ba ta masafa ba ce ba ta masafa ba ce Allahu Akbar. zance dai ne wanda wanda ya san shi shi ya san shi Eh.
فبينا هو كذلك فبينا وكذلك منا نا هكا إذ خرج ملك من الحجاب سيب الملائكة يفتو لك حجابنا فقال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل من هذا سيوني فتوتي يا جبريل وانا وانيني قال والذي بعثك بالحق قال والذي بأفك بالحق يتي نارا إذ ودي أيكوك بالحق كتسكيا إني لأقرب الخلق مكانا والله إني نفعلت كسا مطعي كسنشي أمطعي
وإن هذا الملك ما رأيته منذ خلقت الله أكبر والله ملائكة لن بان تأصني شبتون دا الله يتي بعد ساعة هذه قبل ساعتي هذه يتي يتي كافر هكا بان شبتون سبحان الله فقال Allah الملك mabuwa ne sarki Allah mabuwa ne sarki Eh, mala'ika ba ne amma mala'ika jibril ya ce bai san shi ba in ba ranar da shi ma ya ci albarka isra'il da mirajin manzo Allah haran nan ya san shi a dalilin manzo Allah ya san shi ce kabla sa'ati hadi
فقال الملك الله أكبر قال الملك سي ملائكه ne ce Allahu akbar Allahu akbar فقيل له من وراء وراء الحجاب sai aka ce da shi min wara alkitabi ta bani hijabi صدق عبدي sadaka abdi ana akbaru ana akbaru ثم قال الملك ثم قال الملك sannan mala'ika ya ce أشهد أن لا إله إلا الله ashhadu an la ilaha illallah فقيل له faqila lahu aka ce da shi min wara alhijabi صدق عبدي ma'ana na shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah نعم can bayan hijabi sai aka ce sadaka abdi Allahu la ilaha illa ana bawa na ya gaskiya lalle ni ne ubangiji abin bauta wanda ba abin bauta sai ni
وذكر مثل هذا في بقية الأذان sai rawi ya ambaci wannan fi baqiyil azali a cikin dukkan kiran sallah yace ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah shi ma nan yace bawa na yayi gaskiya lallai wato annabi muhammadu manzura ne
إلا أنه لم يذكر جوابا an qawlihi hayya ala salah hayya ala falah iyaka irin amsar da aka samu can da aka ce Allahu akbar Allahu akbar da aka ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah da aka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah to shi ma kaga duk an samu amsa amma ba amsa a wajen hayya ala salah da hayya ala falah
وقال waƙara sai ya ce ثم أخذ الملك بيد محمد صلى sai mala'ikan nan ya riƙe hannun manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam الله عليه وسلم فقدمه faqaddahu sai ya gabatar da shi فأما أهل السماء فيهم آدم ونوح sai yayi mahalittar sama sallah limanci yayi mahalittar sama limanci نعم fa amma yayi musu limanci da mala'ikun da annabawan da ke can sama duk su annabi Adamu da duk sauran annabawan da ke can Adamu mhm. fihim Adamu wa Nuhun alaihi salatu wasalam da annabi Adamu da annabi Nuhu duk suna ciki
الحمد لله alhamdulillah ala kushi abin muhammad ƙarfe na ko ko za a koma takwas ne dai na saboda sanyi لغة يا سلام lokacin ya canza sai lokacin ya yi karanci bana ne أعجب هذا أم فجر ajabu hadha am uyunun tafajjara min al-kabd kabd al-hashimi wa suqusarwa abil badr mashkuqan amin al-usarihan alinan lahu qamsar hatin laka tatarwa أم الكف الكف بالترب تبيد أعراما أم السنة الكرة وتستاشف الأهواء ذلك تلك أم التشبيه يوم تكلم وصار كل الناس والمصطفى الأهواء على أثر الآيات سيان واكل وخصلت الكفار من ذلك عليه أهواء الصلاة تتلى ثم سلامه أسير إلى المولى وللبؤد قديم عليه صلاة الله ثم سلامه
حضرت الأنوار أعجب هذا شيء ود الله ne kawo babban mu'jiza da ce alqur'ani نعم yace an ji qur'ani an ji mu'jizar alqur'ani wajen tsarin lafazin shi da kuma irin can lafazin shi da kyan ma'ana kai ko mai dacewa da kowane lokaci نعم kuma ba mai iya kwaikwayon shi sannan hikimomin shi masu mamamani ne wanda ba su kare ba to sai ya ce to cikin mu'jizozin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka ji qur'ani sannan ka ji rabbi shams wanne ta ƙara da ainihin rubin shamsu to shamsu ranar nan tashi shi ne a exam ya ce to sannan zai ce ga alƙur'ani sannan mazalla ya tashi shi kuɗa al'arshi da takalminsa shi ita ta hiban mamaki cikin mudulin mazalla ko ko rana ta faɗi ta dawo shi ne ta ƙaƙar ranar shamsu ranarsa ta ƙaƙar ta yi da ba da ba ba bu ainihin rubin bayan ko ta riga ta haɗu kowa ta bata ta haɗu amma ta ƙaƙar sai ta dawo da baya da baya نعم
wabada ta bayyana sahawa wa tsake daidai la'asar ba wai ta yi irin duk faɗuwa ɗin ba ta dawo sahawa wa tsake daidai sallallahu to shi ne shi wani a a ƙarshen ba ta shin wannan shi ya fi ban mamaki an uyunun tafajjarar ko ko uyunun idan da ruwa tafajjarar waɗanda suka ɓuɓɓugo min al-tarfi daga wannan tafi kafin hashimi tafin ba hashimin nan yi wasu ku aka shayar sahabbai sabuwa tataccen ruwa shi ne ban mamaki tsakanin jijiya da kashi da jini tataccen ruwa ya rullo shi ne ban mamaki kaga annabi musa alaihi salam Allah ya bashi mu'jiza ta ya gogi ya gogi dutse da sanda wa idza tsaka musa da qaumi fa qul ladrib bi asaka al-hajar fanhajara min husnata asharata ayyana kad alima kullu unas mashrabahu to haka akwai mamaki yana buga sandashi da dutsen nan sai ga dutse ya fashe bakin famfo goma sha biyu goma sha biyu take ka zo da mu'jiza ta girma to amma ai wanda ta yi ta ban mamaki ruwa ya kulkulu shi da ba an saba ganin ruwa ko ba a buga sanda ba a ga ruwa ya fito cikin dutse shi a ce ma'un ɗabi'i ruwa ne ɗabi'i na cirar eh an saba gani haka sai wasu su sai su aza kamfani wurin sai a rika yin ruwan gura wurin eh sai ana tsohon wuta wurin amma akwai mamaki amma shi kuwan ga aka sai da aka buga sannan aka sami shi kaji mu'jizar kenan mamaki kenan to nan ba a taba ganin ruwa ya rito tsakanin jijiya da kashi da tsoka da jini a tsakanin nan Allah ya tattacin ruwa za ka yi a ajabu haza shin wance yi bin mamaki an uyunun ko idan da ruwa ta fajjar wanda suka bulbulu min alkarfi daga tafin nan bai albarka kafin hajji tafin nan ba hajji nan dai wasu ku aka shayar da su sabuwa shi hadisin na kurmani imam bukhari ya wuce shi bukhari ya wuce shi ta kan jabir abdullahi al-ansari جابر يجي قد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حضرت الصلاة هو قد حضرت صلاة الأسر وليس معنا ماء غير فضلة وغير فضلة يجي واتن muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi sai lokacin da asar ne kuma babu ruwa sai wani dan ruwa kaɗan da ya shaura shi ma shaura ne sai aka duba shi fajiri da fi ina fa utiye bihin rasul fa utiye bihin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'ada kana yadda fihi sai manzo Allah sallallahu da aka kawo mishi ruwan sai manzo Allah ya tsoma hannun shi cikin ruwan yana tsoma hannun shi wa farraja asabi'ahu sai ware ya tsunsa ciki yana ware ya tsunsa wa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hayya hala ala rududi wal barakatu min Allah yace to bismillah azuwa ya Allah azuwa ya Allah sai da ruwan tsubulwa zalla ce bismillah alhamdulillah albarka ta zo daga Allah falan adra'aytu ma yatafajjaru min bayni asabihi fatawadda an-nas wa sharibu yace wa sharibu wa kunna alfan wa arba'in yace kowa sai dai Allah ya sha mu dubu da dari dubu da dari don haka nan wato wannan mujiza watan ta yi kama da mujiza annabi Musa amma ta fi mujiza annabi Musa to kuma sabai ne ba sun rufe wannan za ka ci abin badul mashkuka abin badul mashkukan abin jil musarikan halilan da ruwa musarfatun kada ta tabuwa abin badul koko abin da ya fi mamaki cikin mujizozin manzana tsarewar wata shakkul kamari ko in shi ƙawon kamari shi ya fi tsage wata da tsage biyu shi ya fi ban mamaki cikin mujizozin manzo Allah sallallahu shi wannan mujiza ba wani sahabi ba da ya rawaito ba ko tabi'i ba da ya rawaito ko bukhari ya rawaito a alqur'ani ne kawo shi ce iktarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar al-qiyamah ta kusa har ma wata ya tsage wanda tsagewar watan nan mu'jiza ce daga mu'jizozin annabin ƙarshen zamani wanda da aiko shi da tashi alƙiyama ka hatsaye kaga ana magana kusanci alƙiyama ba sai ka ce in shaq alƙama ai har annabin nan wanda daga shi ke tashi alƙiyama har ya taho har ma mu'jizin su ta bayyana ta in shaq alƙama shine wani shaq alƙama wani shaq alƙama dukkan malaman tafsiri sun haɗu haka imamu alƙadi ya ne yace yace ajma'al mufassiruna wa ahlus sunnati ala wuqu'i lalle ishqaqul qamari dukkan malaman tafsiri sun tabbatar da ishqaqul qamari ya wuce shi kuma yadda riwayar sun kawo haka ne ya kora imamul alqadiyya ya kora isnadi tun daga kan malamin da ya karba gari shaka imamul bukhari haka abdullah bin mas'ud abdullah bin mas'ud ki ta shaqqa al-amru ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam firqatayn firqatun fawqa al-jabal wa firqatun dunahu al-hadisa yace wata rana wata tsage biyu kafirai ne suka yi tahaddi suka ce ba za su yi imani da manzo Allah sallallahu ba sai ya sa wata ya tsage ya in ya tsage ya sauko in ya sauko ya shidi cewa Allah ya aiko manzo Allah sannan sallah jannan saurin kai jannan saurin kai to manzo Allah sallallahu alaihi saboda yana son a shirya ya yi ta tazarru'i ga Allah yana tazarru'i ga Allah yana tazarru'i ga Allah gashi an taru an taru ana son a ga ya waji wannan mujirin yadda tabarruki ga Allah sai na Abubakar na bayan shi da sai da tuna Khadija suna bayan shi yana roƙon Allah yana roƙon Allah yana roƙon Allah har Allah tabaraka ta'ala tabbatar da tsage wata kawai suna kallo kafirin suna kallo sai gashi wata tau ya rabe biyu ya yi su ya faru akan jabal abi qudais saman dutse dan dan bari bari kuma na biyu shi kuma fa'i gefen dutse sannan ya shiga ta hannu riga annabi sallallahu alaihi nan na dama ya hita ta hagu ɗayan ya shiga ta hagu ya hita ta dama suka ce suka haɗe ɗan ya manne gaban mutane kuma watan ya shirgi cewa lallai Allah ya aiko mu amma sai suka ce ai shiri ai sihiri sihiri ya ce lallai sihirin da ya kai duk yana sihiri da abubuwan halittar ƙasa yanzu abin shi ya kai ga sama abin da suke rabi kenan shi ne sai suka ce to ai in haka ne suka ce rufa idan aka ce to yanzu wani ba za su yadda ba sai mutanen mutanen su suka je fatauci fatakin su sun dawo in sun ce su ma sun ga haka to sunan ba rufa idan aka zo dan sun san shi wata guda ne duk abin da harkar za su shafi wata to in makka an ganta ko ina sai an gani in ko su kada sun gani to su sihiri an kai musu ruha idan ya gari sai ga fatakensu sun dawo sun ce kun ga wani al'umma tambaye su kun ga wani al'amari da ya bayyana rana kaza wanda mu taba ji ko ga tarihi wata ya tsagi ya faru sai wanda ya kallo ga wanda ya kallo sun ji ga gaskiya kuma ba ta gudu ayatu wa nuzur ta kai shi amal batul mashkuka amal jisbu sa'ata amince su sa'in wannan ko ko wani abin da ya ji a ajaba abin da ya fi ban mamaki shi ne kururuwa kuka da nishin kututturen da bino da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzan Allah ya je da jingina ko hawa ya fudu ba sai aka ji yana kogi yana nishi riwayoyin sun zo daban-daban wasu ce kamar kogin mai tsohon ciki mai tsohon ciki watan raƙumi taguwa mai tsohon ciki irin nishin da take ciki ya kai wata goma misali to irin shi wasu ka ce kamar kukan yaro wasu ka ce gashi nan dai da daban-daban ribarar su karamu shi ba hadisin bukhari ne ta kan jabar da abdullahi ansari abin da yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jingina ga wata nahla kututar da biyu to sai aka manzo Allah min bari wajahu lahu min bari falamma kana yawmul jumu'ati da fa'ilal minbar ranar juma'a sai manzo Allah ya ta sama minbar fasahatin nahlatu siyaha sabiyi sai aka ji ƙara na kututtura dabino mai irin ƙara karamin yaro kamar ka ɓaci ma wani yaro wani abu ka san zai wata kalluwa to haka ne haka na aka ji irin da fasahatin nahlatu siyaha sabiyi fa nazara sai manzo Allah ya sako daga kan minbarin fadam fadam maha ilayhi sai rungume ku tattara da biyu Allah akbar faja'al sai ta sai ta haɗu ta innu anila sabi tana ajiyar zuciya irin yaro ana lallashin shi yana dan kwanta haka yana dan kwanta yana kwanta haka eh alladhi yusakkanu qala kanat tabki alama kanat tasma'u min adh-dhikr indaha aka ce abin da yasa ta kuka saboda zikirin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a kanta ko kuma shauƙin ta ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai wannan hadisin jabar da abdullahi ansari ya wuce shi abdullahi bin burayya ubay ibn ka abu sa'id al-khudri ibn umar ibn abbas anas ibn malik sahal ibn sa'd al-sa'id umm salama muttalib ibn wa abi wada'a duk waɗannan sun ruwaito hadisin aninul jismi ko haninul jismi أم الكف من ترب تبيد أرما أم السنة الجرة تستاسل الأهواء أم صرحة قد أتت هواء كوكو صرحة abin da ya bamba mana cikin mutum da Allah sallallahu alaihi wasallam kai ne takwas ko ko babban ice manzo Allah sallallahu alaihi da ya kira shi ya jawo ya taho har gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jawo ya taho har gaba da sallallahu da sauyun da komai ya tuzgo sai da ya zo gaba da sallallahu ya ce sai bayan ya ce sharra la ilaha illallah wa sharra muhammadur rasulullah wannan mun karanta shi nan hanyoyi daban-daban akwai ma waɗanda manzo Allah aika ba ne ya ce je ka ce iccen ce kana kiran shaitan ya tuzgi ya yi tazar tazar ya kaja shi kuki kenan sannan sai ya taho da ya taho ya taho sai da ya zo gaba annabi sallallahu alaihi wani lokaci ma ya yi haka ne saboda ya yi mai kariya da inuwa don cikin daji ne kuma zalla da bukata itace sun yi mai haka duwatsu sun yi haka shin shi ya hiban mamaki ko wannan don haka ko wannan ishe wanda kusa ya ce to ka ji wannan to bari ka ji wannan bari ka ji wata sabuwa shin waccan ta yi mamaki ko waka har dai a kai ga ka rasa matsaya ka rasa matsaya da sai ce to a tilka har a kai cewa to fala hasara to yanzu dai yanzu mun dai kai karshe fala hasara lil ayati siya ne ba kiran wa qusul lin turbara da jira ara da musila ara da karam qur'an sallallahu alaihi wasallam Allah ta bamu lafiya da zama lafiya da zama lafiya idan mu da Allah gafar samu gafar samu iyayen da iyayen da malaman da malaman malaman Allah sa ka shawo mu da alkhairi alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ka yadda da mu ka yadda da al'amuran Allah ka yadda da mu ka yadda da al'amuran sun ya cikin bayan ka wadanda kai da su ya sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam fatiha ma salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بلك والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
rana sati mai zuwa alhamis yawa akwai mutum in ji alhaji wakari isa na kuma ma'ana ya ce za a bai da karatu kare da wasu lokaci ya canza yan uwa kare takwas insha Allah sati mai zuwa ranar alhamis za a fara karatu sanarwa daurin aure gidan alhaji kabiru mahmuda in ana yi gobe karfe biyu da rabi gidan makaranta sha biyu da sha biyu na rana sannan akwai wa'azi da malam mustapha za shi amma sai asabar su sama ba wani kafin ba ne asabar su sama insha Allah za a yi fili kuma kayan su gobe da rabi
asabar ta sama ta gobe